الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم
باب وضوء الصبيان باب alwalai yara ومتى يجب عليهم الغسل yaushe ne wanka ke zamowa wajibi akan yara والطهور da kuma tsarki yaushe ne tsarki yake zamowa wajibi akan yara وحضورهم الجمعة da kuma yaushe ne ake bukatar su ringa zuwa juma'a ko aljama'ata jama'a jam'i sallar jam'i نعم والإيدين yaushe ne ake bukatar a ce sun je sallar idi yara a ce suna halartar idi والجنائز a haka nan yaushe ne ake bukata a ce yara sun je sallar janaza وصفوفهم da kuma cewa su yi sahu akwai a musu yadda za su ringa yin sahu إذا suna kamewa abinda a yanzu galibi muke rasawa kenan musamman wasu masallatan juma'a sai ya koma kamar filin wasan yara Eh, masallatan juma'a ne amma sai su koma kamar filin wasan yara Eh, kuma dai irin wannan ne yake jawa sakashin iyaye Eh, idan da a ce iyaye na kula da ɗora su akan haka da abin ba zai ɓaci haka ba ba zai kai yadda yake haka ba yanzu zama ana sallah yara suna a kiraye-kiraye ko suna abin da ya bai dace ba kamar ba san menene sallah ba ko ƴaƴan da suka tashi cikin maguzawa karkarin abin da za su ke nan wani lokaci Eh, ya kamata a gane yaran nan da suke yayi addini ba to fa kasawan mu ce ba kuma abin da za mu yi na mu nuna mu musulmi ne irin mu gadarwa da yaran mu da ƴaƴan mu addini su san martabar addini Eh, amma a ce dan musulmi ana sallah yana ife-ife ko yana kiraye-kiraye eh, ya zama wani shaki shi ga shaki kamar bai gaji musuluncin ba ina amfanin wannan to
حدثنا ابن المثنى قال حدثنا غندر قال حدثنا شعبة قال سمعت سليمان الشيباني قال سمعت الشعبية قال أخبرني من مر مع النبي صلى الله عليه وسلم على قبر منبوذ wanda ya huce a cikin sahabbai daga tare da annabi sallallahu alaihi wasallam bisa wani kabari wanda yake shi kadai ma'anan mambuzin wanda yake shi kadai ba wani kabari kusa da shi
فأمهم sai ya musulmanci manzo Allah alaihi salatu wassalam وصفوا عليه suka yi sahu akan kabarin
فقلت يا أبا أمر nace ya aba amrin من حدثك waye ya faɗa ba wannan hadisin فقال ابن عباس yace Abdullahi Abbas ne ya faɗa min
حدثنا علي بن عبد الله wato manufa a wannan shi ne cewa shi abu abbas da sanda ya aka yi wannan sallar da shi bai balaga ba yana yaro shi yasa ashe kenan yaro karami ya je wajen sallar janaza kuma ya sallar janaza a koya masa yadda zai sallar janaza bayan da yanzu ake ba wani wajen ma sai ya zama babban ne zai je wajen sallar janaza amma sai ya zamansa wai ai shi ba malami ba ne aiki ne na malamai aiki ne na malamai ko a ina aka faɗi haka ehem ko a ina aka faɗi haka to
حدثنا علي بن عبد الله mm, قال حدثنا سفيان قال حدثني صفوان بن سليم عن عطاء بن يسار عن ابي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال manzala sallallahu alaihi wasallam ya ce الغسل يوم الجمعة واجب wanka a ranar juma'a wajibi ne abu ne wanda yake lalle على كل مهتل bisa dukkan wanda yake balagagge wannan hadisi yana cikin hadisai ingantattu mashurai hadisan da yake sun kai matsayin mashurai mashurai ya rawa ko kusurani sahihu kamar tilzilaini wal muslim lil jum'ati qabl al ilmi to hadisi ne mashhuri kuma shi ingantacce eh, Buhari ya ruwaito shi kuma nan gaba ma ba a nan ba Buhari zai sake kawo shi wuri biyu eh, da salatu da kuma shahada haka nan muslim da abu dawo da nasa'i da ibn maja duk sun ruwaito shi ya sa duk masu zubar da shida sun ruwaito shi in ban da tuni to
حدثنا علي بن عبد الله قال اخبرنا سفيان عن عمرو قال اخبرني قريب عن ابن عباس رضي الله عنهما mm, قال yace abdan abbasin yace بيت عند خالتي na ميمونة kwana wurin halata maimuna ليلة wata dare فنام النبي صلى الله عليه annabi وسلم sallallahu alaihi wasallam ya yi bacci فلما كان في بعض الليل yayin da ya kasance a sashen dare قام رسول الله صلى manzo Allah sallallahu الله عليه alaihi وسلم wasallam ya miƙe وتوضأ yayi wa alwala من شن daga wata مؤلق salka a bar ratayawa ru'an خفيفا alwala sassauka يخففه amur ibn dinarin yana nuna cewa lalle manzo Allah ya alwala nan ne da sauƙaƙawa ba tsayawa yayi alwala cancan ba ويقلله yana karanta shi kwarai ثم قام يصلي sannan manzo Allah ya tashi yana sallah وقمت Abdullahi Abbas ya ce ni ma sai na tashi وتوضأت ne alwala irin irin yadda manzo Allah ya alwala ثم جئت sannan na zo قمت أن na tsaya يسألك daga hagu da shi sai فحولني ya juyo da ni وجعلني ya mai da ni daga dama da shi ثم صلى ما شاء sannan ya الله sallah abinda Allah ya kaddara zai مرتجع sannan ya kwanta ya فنام yi bacci حتى نفخ har ya fara munshani فأتاه sai المنادي mai kiran sallah ya zo masa يأذنه بالصلاة ya azbinu yana sanar da shi cewa za ko ya zanu yana sanar da shi da sallah cewa za a yi sallah فقام معه إلى الصلاة ya tashi manzo sallah da sallah tashi tare da kiran sallah ya je yi sallah ya فصلى yi sallah ولم يتوضأ alhali bai sake alwala ba domin shi ta namu a ina mu wala ya namu kallo sallallahu alaihi wasallam a idanunsa da yake bacci amma zuciyarsa tana nan tangaranci sallallahu alaihi wasallam قلنا لأمره suka ce da amuru إن ناسا يقولون wasu mutane suna cewa أن النبي صلى الله عليه وسلم annabi sallallahu alaihi wasallama نام عينه ya idanunsa ne ke bacci ولا ينام amma قلبه zuciyarsa ba ta bacci قال أمره amuru ya ce سمعت أبيدين da أبيدين to na Ubaida bin Umairin daji umai da bin umairin ya ƙulu yana cewa inda ru'iyar anbiya iwa hayun hakika wato ubairu dan umairu Na.
a duk guda biyun da ran ma'aini ubairu ubairu a na a yana cewa hakika mafarkin annabawa wahayi ne Allah ya musu sun makara sannan ya karanta ni a rafil manami an ni a albahuka fadin annabi Ibrahim ga ɗansa annabi Ismail alai ala nabi da wa alaihi masalatu wassalam na yi mafarki an nuna mun a bacci cewa in yanka ka ni ina yanka ka ban zo ma za ta rasa
na Ismailu to idan da ba dan mafarkin annabawa wahayi ba ne abin da ka gani a mafarki ka ce za ka zartar da shi in ba dan cewa wahayi ba ne shi yasa Abdul Umairin ya kawo wannan ne dan ya karfafa abin da aka faɗa wancan cewa koda sanamu ainihin ko wala na mukallu an ce bai tabbata ba amma ma'anar tabbatacciya ce cewa mafarkin annabawa wahayi ne
na Ismailu قال حدثني مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملائكة دعت رسول الله صلى الله عليه وسلم لدعام wato ya nuna shi ya mai alwala ke nan ya sallah ga shi a ɗan abbasin yana yaro ne ya tashi ya alwala kuma ya sallah نعم
da ake shi bayani a nan da sa bayanin menene hukuncin alwalar yara ba da cewa wajiba ba ce balle a ce ya ce kenan idan yaro bai alwalar ba za a masa azaba alhali ko yaro ai ba ta kalifi a kansa ba a azaba ko sai akan wanda yake mukallafi ya ce kuma ba wajiba ba ce balle a ce ya ce in yaron ya alwaje sallah ba alwala ta inganta yasa sai ya shiru ya kyale wannan ɓangaren ko ta ina kowanne ya faɗa a ciki ba zai fita ba wajen wayar na'am to haddasana isma'ilu ƙara haddasani malik عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن أنس بن مالك أن جدته ملائكة kakarsa ita ce muna kaso da an rasulallahi sallallahu kakar alaihi alisun wasallam ya da malik amin ko kakar ishaku kakar ishaku domin ita muna kaso mahaifiyar anas ta kira manzo sallallahu alaihi wa sallama zuwa abinci da tsaye
fa kala minhu dan zana ya kira ga wannan abincin fa qala yake umu fala usalli bikum ku tashi domin in muku sallah wato akwai ruwayoyi a nan akwai ruwayar kalli usalli ya biku kalli usalli ya biku akwai kuma ruwayar fala usalli ya biku to
faƙutu ila hasirin lana na tashi zuwa wata tabarma tamu hadis wadda da hakika ya yi baki min ɗuli malu bisa saboda an daɗe ana zama a kansa wana zahatu bima'in da yayyafa masa ruwa kama rasulullahi sallallahu Allah alaihi ya sallama wasallama ya tashi wal yatimu ma'i alhali marayan nan yana tare da jini na'am wal ajuzu bin wara'ina wannan marayan sunansa rumayyar rubun sa'adin dimiyari rumayyar sunan wannan maraya ita tsohuwar yana nufin ummu sulaimin ta tsaya daga baya fasalla bina rakataini ya sallah da mu raka'a biyu
حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال Abdullah Basin ya ce أقبلت راكبا على حمار أتاني ya ce ina mahi akan jaki na mace jaka وأنا يومئذ أنا حزت الإهتلام sannan ina dab da a ce na balaga ورسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي بالناس bimina Bimina.
za na yi wa mutane sallah amina إلى غير جدار gabansa ba wani bango ba wata katanga a gabansa فمررت بين يدي بعد السفي sai na huce ta gaban sashen suhu فنزلت na sauka وأرسلت na الأتانا saki jakar ترتأ ta je ta yi kiwo ودخلت في السفي sannan na shiga a cikin sahu فلم ينكر ذلك علي أحد ba wanda ya ce na yi ba daidai ba ba wanda ya ce na yi ba daidai ba to حدثنا أبو اليماني mm, قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أروة بن الزبير أن عائشة قالت ائتم النبي صلى الله عليه وسلم manzo Allah sallallahu alaihi wasallama ya jinkirta ko a sama ya jinkirta da isha قال عياش ya yace حدثنا عبد الأعلى مم.
قال حدثنا معمر عن الزهري عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت tace أعتم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن العشاء حتى ناداه عمر haske da sai da na umar ya kiransa أن نام النساء ya rasulallah a kuma mai sallah ga mata sun fara bacci yara sun fara bacci فخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم Ah, sai manzo Allah ya fito فقال yace إنه ليس أحد من أهل الأرض يستطيع والثاني.
هذه الصلاة lamarin da sha'anin ba wani a cikin wanda suke duniyar nan da suke sallah wannan sallah ta isha din غيركم in ba kowa duk wanda za su yi sallar isha sun riga sun yi sun gama amma ku ne a yanzu za ku yi tawa
ولم يكن أحد يومئذ يصلي غير أهل المدينة ba wanda yake sallah sannan ba mutanen Madina ba
حدثنا عمرو بن علي قال حدثنا ya ba يحيى musulmi a sannan sai a Madina to da sana Ibn Ali da sana حدثنا Yahya يحيى قال حدثنا سل- سفيان قال حدثني عبد الرحمن بن عابس سمعت ابن عباس رضي الله عنهما قال قال لي رجل Abdullahi Abbas wato ya ce lokacin da wani mutum yake da shi شهدت الخروج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ka taɓa halartar zuwa sallar idi tare da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam قال نعم yace kwarai na gani a gaba na manzo Allah ya je sallar idi da ni kuma haka.
walaula makani minhu in ba dan ina kusa ba da manzo sallallahu alaihi wasallam ba dan ni dan gida bane Ba ba shi shi ne.
manzo da ba su gani ba da ba samu gani ba yani min sigari yana da saboda sannan yana yaro karami
atar alaman lazi inda dar kasir bin salti manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya je wajen alama ko ne tuta ko wata alama da aka kafa wajen gidan kasirin misalci summa khadaba sannan yi wa mutane hudu ba summa atan nisaa sannan kuma ya je inda mata suka karu fa wa'azahunna ya mutu wa'azi wa ya zakarahunna tunatar da su ya gargaɗe su wa amarahunna an yau mace yatasaddaqna su yi sadaka faja'alat almar'atu ta'wi Mace ta- biha ila halqiha tana sunkiyawa da hannunta ta ɗauko wi'a abin da yake wuyanta tulqi fi sawbi ta bilalin ciro sarƙarta ko abin da ta rataya ta jefa a tufafin bilal
summa atahu wa bilalul baita sannan kuma bida bazala da bilal suka dawo gida
Babu.
Wannan shi ma na nuna ce a yi ana zuwa sallar idi da yara
babu hurujin nisa ilal masajid bil laili babu cewa ba da idan mata sun fita zuwa masallatai da daddare wal galati ko lokacin da yake akwai duhu
حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب عن الزهري قال أخبرني أمة بن الزبير عن عائشة رضي الله عنها قالت aisha ya kare ta gare ta tace أتم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعتبة أتانا داه عمر لا من نساء والصبيان فخرج النبي صلى الله عليه وسلم فقال ما ينتظرها أحد غيركم ba wanda yake sauraron sallar nan zuwa yanzu da ko in ba abu ba a ruwa da hukun na yi نعم duk ya ruwa ta zo da haka nan ce zai ga rukun an yi badali nan ce kuma ga rukun an yi istisna
من أهل da العرب mutane da ke duniya ولا يصلي يومئذ إلا بالمدينة to wala yi Sallah.
sallah sallah sallah ko sai a madina
وكانوا يصلون العتمة sun kasance suna sallar isha بما بين أن يجيب الشفق والشمس الأول wasan shafaƙi ya buya in sun ga kyauta suka je fita ta su sun dare na farko
na عبيد الله بن موسى عن حنظلة عن سالم بن عبد الله عن ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا استأذنكم نساؤكم بالليل إلى المسجد idan matan ku sun ne izinin ku da dare zuwa masallaci فآذنوا لهن تابعه شبة عن الأعمش عن مجاهد عن ابن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم
ya kama musallan a cikin wannan magana cewa a nufin idan fa an amince ɓanna daga gare نعم an amince kuma ɓanna a kan su ba za su ɓanna ba wani kuma mai ɓannar ba zai yi musu ba wanda aka ce wannan shi ne siffar da ta furin jaya can a daji amma daga baya lamari ya ɓaci ɓanna ta yi yawa maɓannata sun yi yawa yasa aisha allah ya ƙara ja gare ta da ce da manzo sallallahu alaihi wasallama ya ga irin abin da ya faru daga baya da ya hana mata daga zuwa masallaci irin yadda aka hana matan banu isra'ila wani ya ce da ita a wasu matan banu isra'ila an hana su zuwa masallaci ta ce kwarai kuwa kwarai an ce kada su je masallaci to
دسنا عبد الله بن محمد mm, قال حدثنا عثمان بن عمر قال اخبرنا يونس عن الزهري قال حدثني هند بنت الحارث mm.
ان ام سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم اخبرتها ان النساء في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم كنا اذا سلمنا من المكتوبة قمنا وسوس رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن صلى من الرجال ما شاء الله فاذا قام رسول الله صلى الله عليه وسلم قام الرجال ابن عبد الله بن مسلمة أم مالك حاء ابن عبد الله بن يوسف قال أخبرنا مالك عن يا بن سعيد عن أمرة بنت عبد الرحمن عن عائشة قالت Aisha Allah ya kare da gare ta tace إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم lamarin da sha'anin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance wannan in din muhaffafa ce min sakina shi da ya faɗa galibi idan fi'ili zai bi ta sai ka zama na wal fi'lu illa ma yakun nasiha fala fihi galibin cikin zuwa kaza wannan kana ce ta bi lamarin da sha'anin manzala sallallahu alaihi wasallam ya kasance لا يصلي الصبح yakan sallaci asuba وينصرف النساء mata su tashi su tafi متلفئات بروحهن suna masu liba da mayakansu ما يعرفن من الكلام حدثنا عمر بن مسكين قال حدثنا بشرون قال اخبرنا الاوزاعي قال حدثني يحيى بن ابي كثير عن عبد الله بن ابي قتاده الانصاري عن ابيه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم Sallallahu alaihi wasallam ya ce, inni la aqumu ila salati haƙiƙa ni nakan tashi zan sallah wa ana uridu an utawila fiha alhali ina nufin tsawaita a sallah fas ma'u buka sabi amma kuma sai in kukan yaro ba ta jawazu sai fi in takaita salati sallatawa rahiyata an ashuka ala ummihi dan ba na son a ce na wahal da mahaifiyar yaro
na abdullahi bin yusufa ala khabarna malikun an ya ibn sa'idin an amrata bint abdurrahmani an aisha radiyallahu anha qalat Aisha ta ce law adraka an-nabi sallallahu alaihi Annabi wasallam sallallahu ma alaihi wasallam hadathu ya sa'u rasu, abinda mata suka fara Dan ba na abun da da- ado dan za a fita ko za a sa turare ko abin da ya kamata wannan to da ya hana su fita kama mun atin nisa'u bani irin yadda isra'ila aka hana matan banu Isra'ila zuwa wurin ibada a waje qultu li amrata nace da amurku aw muni'ina a wurin matan banu Isra'ila an hana su zuwa wajen ibada qalat la amma ta ce kwarai kuwa
babu salatin nisa'i khalfa rijali babu cewa mata su sallah bayan maza
حدثنا يحيى بن قزعة قال حدثنا ابراهيم بن سعد عن الزهري عن هند بنت الحارث عن ام سلمة رضي الله عنها قالت ta ce كان رسول الله صلى الله عليه وسلم Umar اذا Salama ta سلم ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance idan ya sallama قام النساء mata sukan tashi nan take حين يقريت ya ga yana kama sallamar sa suna sallamar sa su ne ويمكث هو في shi ko مقامه zauna يسيرا inda yake zaune ya dan zama kaɗan قبل ان يقوم kafin ya miƙe قال zuhuri ya ce نرى والله اعلم mu a fahimtar mu wannan zaman da manzo Allah yake yi Allah shi ne masani ان ذلك كان لكي ينصرف النساء wannan zaman nasa ya kasance ne idan mata su tashi su saka kula قبل ان يدركهن الرجال kafin a ce maza sun riske su
حدثنا ابو نعيم
kai Kai.
na'am حدثنا ابو نعيم قال حدثنا ابن عيينة عن اسحاق عن انس رضي الله عنه قال صلى النبي صلى الله عليه وسلم في بيت ام سليم وقمت ويتيم خلفه وام سليم خلفنا باب سرعة انصراف النساء من السبه Babu cewa mata su gaggawa tashi daga sallah asuba, ana kawai sallah asuba su tashi.
وقلة Kana مقامهن في su zaman su a مسجد
masallaci.
حدثنا يا ابن موسى قال حدثنا سعيد بن منصور قال حدثنا فليح عن عبد الرحمن بن القاسم عن ابيه عن عائشة ان رسول الله صلى الله عليه Manzo Allah وسلم sallallahu alaihi wa sallam كان يصلي الصبح ya بجلسه kasance yana sallah asuba da sammako cikin duhu.
وينصرفن النساء المؤمنين Ana ta mummune su koma gidajen su ba da wannan bisa rugga ya ɗaya ta aka wa ikon mala'ika. Hakin sa ce ka yan sarifu nisa'ul mu'minina. Ibn Ibn Malik ya nuna zuwa wannan rugga da ya ce wa kadi yuqalu sa'ida wa sa'idu wa fi'lu zahiri ba'd musnad.
نعم لا يعرفن Ba a iya بالقلم gane mata saboda duhu.
او لا يعرف بعضهن بعضا ko sashen su baya iya gane sashi su kansu ma kan ba sa iya gane su Allah balle wani zan iya gane
باب استئذان المرأة زوجها بالخروج الى المسجد babu cewa mace ta nemi izinin mijinta in za ta masallaci
حدثنا مسدد قال حدثنا يزي- يز- يزيد بن زريع عن عمر عن الزهري عن سالم بن عبد الله عن ابيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال Ah, annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce اذا استاذنت امراه احدكم idan ɗaya- matar ɗaya ta nemi mace izini za ta masallaci فلا يمنعها kadda ya ce zai hana ta ko dai fala yamna'aha ya zama ladin nahiya نعم ko falayan minuka ya zo latin nafiya ce jumla dai layan minuka din wato ita ce jawabin jumla in an ce latin nafiya ce to dole a sa ba in kuma an ce latin a wato ba ta nahiya ba ce ba sa farshi ba abin da jawabin ya zo ba da ya shafi ba da dinga da shafi ba to na
yaran da za ta tashi kitabul akwai
Wannan dai babi ne. Wannan babi.
bayani ne Na'am.
an yi shi a baya an yi shi a baya maimaitawa suka yi a wannan To,